ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دساك سادوا وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan shida miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu ji karatunsu akwai 'yan tambayoyi da za mu ansa akwai wanda yake tambaya game da salatul istikhara yake cewa a wajen addu'ar salatul istikhara din bayan an gama za a yi addu'a din to inda ake cewa Allahumma in kana hadha amra in kana hadha al-amru yace to ina ne zai faɗi buƙatar sa daga inda aka ce in kana hadha amru sai ya faɗi buƙatar tashi ko kuma daga in kana hadha to in kana hadha al-amr wannan an baka abin ne a dunkule kai kuma kai zaka faɗi al'amarin da kanka saboda haka kaga kai zaka cire wannan kalmar al'amr din sai ka faɗi menene kake so kasuwanci ne neman aure ne wata tafiya ce za ka yi wata bulaguro ne to sai ka faɗi abin da kake bukata in kana hada safar ko in kana hada rihla ko in kana hada zawaj ko in kana hada tijara ko ma menene sai ka cire al'amur din sai ka faɗi bukatar ka da kake da ita a daidai gurin saboda haka ba sai ka nana ta kalmar al'amur ba sai kuma wanda yake tambaya game da sallar tarawihi yin ta a masallaci shi ya fi wato shi ya fi lada ko kuma yin ta a gida sallar tarawihi ko salatu tahajjud ko ka ce kiyamun laili ko ka ce salatul witir duk sallah duk abu ɗaya ne kuma tana karkashin sallolin nafila sallolin nafila sallolin nafila kuma yin su a gida ya fi lada sama da yin su a masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afzalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba afzalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafi ficin falalar sallar mutum shi da yayi a gida illa al-maktuba sai dai ta farilla wannan yin ta a masallaci shi ya filada to kaga anan bai togace wata sallah ba sai ta farilla saboda haka duk wata sallah tana fila tana karkashin wannan hadisi afzalu salatil mar'i fi baitihi wannan ga wanda zai iya yi idan ya zauna a gida din mutumin da zai iya tashi yayi kiyamul layl din a gida to wannan yayi a gida din shi yafi wanda kuma ba zai iya yi ba ko saboda kasala da ragwanci ko kuma a'a ba shi da ma haddar da zai yayi yayi kiyamul layl din saboda haka in ya zauna a gida din ba zai yi ba to wannan gara ya zo masallaci ai da babu gara gara kadan saboda haka da ka zauna a gida baka yi ba gara ka zo masallaci amma idan har za ka iya yi in baka zo masallacin ba za ka iya yi to ka yi ta a masallaci ka yi ta a gida shi ya fi lada kamar yadda wannan shi ne ra'ayin imam malik wannan shi ne ra'ayin imam malik kamar yadda yake cikin littafin abubakar at-tartushi al-bid'a wal hawadith ce cewa imam malik an tambaye shi game da wannan tambaya ko irin wannan tambaya sai ya ce yayi ta a gida a adalu wato shi ya fi zama daidai sai kuma sai kuma wanda yake tambaya game da sallah ce suke yi a wajen masallaci saboda cikin masallaci din ya cika saboda haka sai suka yi sahu a wajen masallaci dab da wani gida to sai ce sai ƙananan yara mata suke fita suna tsallaka musu sallah to yaya sallar su a mutumin da yake bin liman to liman shine sitirarsa sitirar liman ita ce sitirarsa saboda haka ba ƙananan yara ba ko manyan yara ne za su tsallaka maka sallah babu abin da zai shafi sallar ka saboda haka wanda yake bin liman sitiran liman ta ta dauke masa kamar yadda hadisi ya tabbata na Abdullahi dan Abbas a cikin sahih Bukhari wanda yake nuna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah Abdullahi dan Abbas yace ya zo da da da abin nan da jaka ya wuce ta tsakankanin sahu to kaga jaki yana daga cikin abin da ba a son ya tsallaka sallar mutum to amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman kuma ya kasance da sutura a gabansa to za a iya wucewa ta tsakanin sahu saboda haka wannan baya cutar da sallolinku insha Allah sai wani da yake tambayar ajiye alkur'ani wato wai ta bakara ake ajiye shi ko ta nasiri ba taba jin irin wannan tambayar ba wai ta bangaren bakara ko ta bangaren nasi wanda ina ga bar ma mala abubakar ya baka wannan asar
yana nufin haka eh na fahimce shi na fahimce shi to babu wata babu wata siga ba wata siga da aka ce ta haka zaka duk ta inda ka aje yayi abinda dai kawai ake bukata kai masa ajewa ta girmamawa ka aje shi inda ya dace guri mai tsarki gurin da ba za a ba za a wulakanta shi ko a sa masa najasa ba wannan shi da abin da ake bukata ko ta nasu ko ta bakara ko a tsaye ka aje shi duk ɗaya ne babu babu bambanci sai kuma yake magana cewa shi bai taba ga an ajiye qur'ani a cikakke akan akan juz'i ba sai dai aje juz'i akan abin nan to idan baka gani ba wanda ai ba wani abu ne saboda haka wannan baya nuna wani abu saboda haka zaka iya ajiye abin nan juz'i juz'u amma akan abin nan cikakken alqur'ani ko ka aje qur'anin cikakke akan wanda duk babu komai a ciki dukkan su alqur'ani ne ko wannan su alqur'ani ne ko maganar Allah ce sai kuma wanda yake tambaya akan an ce annabi ibrahim shine kakan annabawa haka abin yake na'am shine kakan annabawa ana kiran shi abu ana masa lakabi da abul anbiya saboda annabawa sun fito ta tsatsansa da yawa kaga ɗansa annabi ishaq annabi ne ɗan jikansa annabi yaqub annabi ne sada tattaɓa kunnensa yusuf ke ko annabi ne su haka nan sannan annaba banu isra'ila duk daga wannan daga tsatsan yaqub suka fito shi yaqub din shine shine isra'il din to duk annabawan da suka fito daga gidan banu isra'ila to duk sun fito daga tsatsan daga tsatsan annabi ibrahim ne alaihi salam saboda haka shine abul anbiya shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ai nasabarsa tana tikewa zuwa ga annabi isma'il alaihi salam annabi isma'il da yake ga annabi ibrahim salam saboda haka shi ne abul anbiya wannan maganar haka take ya samu raka'a daya ta juma'a a cikin jam'i in ya tashi ramawa zai bayyana karatun ne ko ba zai bayyana karatu ba zai bayyana karatu wato yadda liman yake yin ta haka shi ma zai yi ta ba haka in ya samu raka'a daya ta juma'a in ya tashi zai kawo ɗayar ya cika shi rako'insa biyu to zai bayyana karatu to sai wani mai tambaya wanda da na dunkula tambayar na watsar da ita ban yi yadda in ansa ta ba ko in yi magana a kanta to kuma sai na tausaya masa saboda alama abin a tausaya wa irin masu irin wannan tambaya ne tambayar da yake ya rubuta da larabci to amma da yake larabcin shi kadai zai iya karanta kayansa amma dai na fahimci mai yake so don larabcin da ya rubuta ina ga ba wani balarabe a duniya da zai iya shi dai da ya rubuta zai iya karanta kayansa to amma ni na dai gane abin da yake nufi a wani lokaci aiko kurma da ya magana za ka fahimci mai yake so ce ka na fahimci mai yake tambaya ya yi tambaya ne game da wani malami شيخ ربيع ابن هادي إلى ابن المدخلي ابن هادي المدخلي ya tambayi akidarsa kuma ko me ake tuhumarsa da shi da almajiransa ne ko menene ban sani ba sai kuma ya tambayi wai tafsirin da ake yi a kasar hausa ko a kasashenmu da zama na akwai mai jan baki da mai fassara suna zaune a guri guda to wai me asalinsa me asalinsa to na farko nasiha zan yi ma shi wannan dan uwa da ma duk irin irin waɗanda suke da irin wannan fahimta yana da kyau matashi ɗalibin ilimi ya ba da himma wajen koyon addininsa ya san da ya kamata ya sani ta fuskar aƙidarsa ta fuskar ibadarsa ta fuskar mu'amalarsa ya koyi abin da zai amfanar da al'umma dukkan wasu al'amura da suka shafi soke-soke a soki wannan malami a baci wannan malami a zargi wancan malami a tuhumi wannan malami a jefi wancan da bid'a wannan duk ya kawar da kansa daga wannan abubuwa ba za su haifar masa ɗa mai ido ba kuma za su kai shi ko ina ba rayuwarsa za ta lalace ya bata lokacinsa ba tare da ya amfani da komai ba komai ya cika gafakar ayyukansa da zunubai yayin da ya zan yana shiga wato haƙƙin malamai musamman kuma malaman sunna mun ce malamai kowane malami muke nufi kuma musamman ma a ce yana danganta kansa ga sunna da zamana tunaninka ya za ka soke shi ya za ka ɓace shi ya za ka lalata sha'aninsa abu shakka wannan yana da haɗari kwarai da gaske da hukun ulama masmuma game da ibn asakir ya ruwaito magabata suna cewa naman malamai yana da dafi saboda haka dukkan wani wanda zai ce zai ci mutuncinsu to allah ta'ala baya kyale shi karshensa baya kyau sai kaga cewa shine ya zama wato ya yi abin kunya a rayuwarsa dukkan wani malami wanda yake kira zuwa ga sunna yake kira zuwa ga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata to abin girmamawa ne ko da kuwa zai yi kuskure malamai ba ma'asumai bane malamai ba mala'iku bane ba annabawa bane ba su ma kai darajar sahabbai ba kai ba su kai darajar tabi'ai ba to amma dai kuma ka amanta cewa su suke gadan su suke dauke da gadan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya ce al-ulama warathatul anbiya su suke dauke da gadan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yadda ake buƙatar ka ka girmama shi mai gadan haka ake buƙatar ka ka girmama wanda yake dauke da wannan gadan ka sani anan ba wai zatin su ka girmama ba a'a abinda suke dauke da shi na mirasun nubuwa ka girmama kuma kada laifi ko kuskure ya sa ka tattara malami ka jefar saboda ko ya yi kuskure abu kaza ko an same shi ya yi wani laifi iri kaza in wannan za ka yi to babu wani malami a duniya da za ka rike kamar yadda imamun zahabi a tarjamar ibnu manda ko abu nu'ayn a cikin littafin mizanul i'tidal da sayar alamin nubala da tarjamar ibnu nasr almarwazi wanda malamai ne da suka yi zamani guda kowane yana sukar dan uwansa imamu zahabi yake cewa ba zai yiwu ba kowane lokaci wani malami ya yi kuskure shi kenan sai mu badda'a shi wato mu ce dan bid'a ne gashi ko ana tare da shi a sunna ba wani abu da yake karantarwa a rayuwarsa sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dai yayi kuskure sai mu badda'a shi afa kullama akhta alimun badda'na shi koyaushe wani malami ya kuskure sai mu ce dan bid'a ne idan muka yi haka in fa'alna zalika lam yaslam lana labnu nasr wa labnu banda in haka za mu yi to babu wani malamin da zai kai labari a gurin mu duk sai mun tattara su mun jefar ce saboda haka a kula alma'u idza balaga al-qullatayn la yahmilu al-khabath haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ruwa in ya kai wani wato mikidari na yawa yar karamin najasa dan ta fada cikin sa ba ta lalata shi mata hana ayi ibada da shi Allah ma a lahira auna ayyukan mutane yake yi fa man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun ba wai cewa aka yi ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ba shi da laifi kwata kwata shi ne zai zai zama aljanna a'a aunawa za a yi wanda ayyukansa na alkhairi suka rinjaya suka fi yawa Allah ce su ne za su rabauta to idan har Allah ta'ala wanda ya yi mu shi yana mana irin wannan mu'amala tsakanin mu da shi mu dan mai a junan mu za mu yi wa junan mu wata mu'amala ta cewa ina so in ganka fari tas ba na son ga sofanan digo na baki a jikinka babu shakka wannan bai dace ga kowane musulmi ya yi wa dan uwansa mu'amala da shi ba ballantana kuma ɗalibin ilimi saboda haka mu yi kokari mu nemi abin da yake zai amfane mu a rayuwar mu wannan shi zai samu rabauta da ilimin da muke nema ilimin da muke nema ya amfane mu sannan dangane da tambayarsa ta biyu ita ma tambaya ce mara ma'ana shi yasa na ce ma na so in dukunkune har ma na dukunkune takardar na jefar da ita kuma can daga baya sai na tausaya masa domin na san ba shi kadai bane akwai ire-irensa kuma abin a tausaya musu ne don haka watakila in aka ɗanyi faɗakarwa irin wannan za ta amfane su fa zakir fa inna zikira tan fa'ul mu'minin ya kamata ɗalibi mai neman ilimi ya bambance tsakanin wasa'il da maqasid akwai wasila akwai abin da maqsid wa kullu fi'lin lil ibadi yujadu imma wasilatun wa imma maqsidu kamar yadda abubakar ibnu asim al-andalusi yake faɗa wa kullu fi'lin lil ibadi yujad kowane aiki da za a samu tattare da bawa ko dai zama wasila ne wato tsani ne ba shine gaya ba ba shine manufa ba wa imma maqsudu ko zama shine gaya duka aikin ibado ibada da muke yi ita ce gayar da Allah ta'ala ya halicce mu saboda ita dan mu bauta wa Allah mu kadaita shi da bauta mu samu mu samu rabauta a wajensa wannan ita ce gaya ya sanya mana wasa'il waɗanda suke mansusa masail mashru'a dangane da yadda za mu samu yardarsa shi ne ya shar'anta mana waɗannan ibadoji ibadojin da za mu suna sa mu samu yardarsa akwai kuma abin da suke wasa'il ne bukata ta ɗan adam ke sawa ya neme ta don haka ana mata kallon wato a a a a maqsid ɗinta wato me ake so a cimma kamar yadda malamai suke cewa lilwasa'il hukumul maqasid alwasa'il hukumul maqasid akwai abin da sai dole ta hanyar sani za a cimma wani abu to sai ya zama hukuncin da ake bawa shi waccan gayar maqsid din shi za a ba wannan wasila hukuncin zai zama daya wasila akwai mansusa akwai wacce aka yi nassinta aka ce ga abin da za ka yi ka samu kaza mutumin da yake son dukiyarsa ta tsarkaka ce rika fidda zakka خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وسل عليهم إن صلاتك سكن لهم da haka babu wani abin da zai ta tsarkake maka zuciya sai fitar da zakka ka fitar da haƙƙin Allah da yake cikinta haƙƙin miskinai da Allah ya sanya a cikinta kaga wannan wasila ce mansusa ba ka da wata wasila da za ka kawo canji ga game da wannan ka canza wata abin nan akwai kuma wasa'il waɗanda suke da ijtihadi ne na mutane gwargwadon yadda zamani yake tafiya abin da ya shafi da'awa abin da ya shafi ilimi da karantarwa wannan wasa'id ɗinsu suna caccanzawa daga lokaci zuwa lokaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara bashi wahayi akogo aka bashi akogo aka fara saukar masa da ikra sai ka ce sunna ce duk wanda zai fara karatu shi da malaminsa sai sun shiga kogo sannan ne suka cika sunna cikakkiya sai an faro ta kogo sannan a gangaro ƙasa annabi da zai yi da'awa sai da ya hau dutse sai da hau jabal abi kubais ya tara larabawa ya kirawo su da ƙabilunsu da gidajensu sai ka ce duk wanda zai fara da'awa sai ya fara hawa dutsen garinsu saboda haka annabi ya yi don haka in ba a yi haka ba an saba wa sunna hanyoyin bayar da ilimi hanyoyi ne waɗanda kowane lokaci akan zo da akan samu wasu hanyoyi daban ba ka cewa a to tun wani wannan hanyar ta neman ilimi tun da babu ita a da yanzu bai halatta a yi amfani da ita ba wannan babu malamin da ya taɓa faɗar wannan da can duk abin da aka ji da ka ake ɗauka aka da ana rubuta littattafai aka dawo aka fitar da wasu fannoni a cikin ilimin ilimin ma aka rarraba shi aka karkasa shi aka ce ga ilimin tauhidi ga ilimin fiqhu ga ilimin hadisi ga ilimin tafsiri ga ba za ka zo ka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan kashe kashen da haka an zo da bid'a duk a hade a dunkule su guri guda in ka haka ka zo kai ka zo da bid'a domin kai ka zo da wani abin da ya saba ijma'in al'umma aka zo malaman hadisi suka zan suna da hanyoyi daban-daban na bada ilimi za ka samu akwai hanyar sama akwai tsarikatul art ita ce alkira'atu ala shay akwai tsarikatul ijaza akwai wujada ga suna akwai wasiya akwai kitaba ga suna hanyoyi guda takwas wanda malamai suka ambata a cikin littafan musala hanyoyi ne duka na tahammulul hadith wani ta hanyar malamin ya zama yana karanta masa yana sauraro yana rubutawa ko yana masa imla'i yana rubutawa wani kuma ta hanyar malamin ya zauna shi yana karantawa malamin yana sauraro ba shi ne zai bude bakin shi ba malamin ne zai bude bakin yana karantar da shi a'a shi sauraro shi malamin sauraro yake shine mai karantawa wanda shi suke kira al-ard ko al-qira'atu ala shay in ka bude sahih bukhari kitabul ilm zaka ga wannan aka zo hanyar ijaza malamin idan ya ga kwarewar ɗalibin sai dauko dukkan abin da ya tattara na ilimi ya ce wannan littafi na ne ko hadisai na ne na halatta maka na baka izini ka je ka karantar ake kira wannan ijaza akwai kitaba wani ya ce a rubuto masa a rubuta aika masa akwai wasiya wani ya wasiya akwai wujada wanda da hanyoyi ne daban-daban wanda da can duk ba su ba a taɓa samun kuma wani wanda ya zo ce yaya aka zo da wasu sababbin hanyoyi na koyon ilimin hadisi ba don haka an zo da bid'a wanda ya faɗa ka shi ya zo da bid'a shi ya saba wa ijma'in al'umma saboda haka aka zo a ilimance ta hanyar neman ilimi aka zo har aka kai matakin da za a yi ajujuwa wani zo ce a zamanin salaf magabata ai ba aji kawai a haɗe kowa da kowa da a haɗu an an rarraba ɗalibai an ce ɗan aji ɗaya ɗan aji biyu an yi bida'a to kaga to kaga irin wannan zafin kai irin wannan zafin kai ina zai kai mutum saboda haka aka zo nizamun halaka babu bambanci tsakanin in zauna ni kadai ko mu zauna mu biyu ko in zauna a ƙasa ko in zauna akan kujera ko ku zauna a ƙasa ko ku ku zauna akan kujera ni in zauna a ƙasa ko duka mu tashi tsaye abin da ake bukata shine a isar maka da ilimin amma ta yaya aka isar da ilimin gare ka wannan ba shine abin bincike ba don wannan wasila ce da yau cewa muka yi mutumin da ya zauna shi da mai jan baki suka yi tafsiri sun fi lada sama da wanda zai yi shi kadai babu mai jan baki to sai a ce ka zo da bid'a saboda me saboda ka mai da abin ya zama maqsid ya zama ibada amma babu wannan da wanda zai ja shi kadai ya fassara wa kansa da wanda zai ja a fassara da wanda ma zai ja babu fassarar sai dai sharhi yanzu larabawa su ana fassarar ma ai sai dai ai sharhi kuma to sannan babu bambanci tsakanin ilimin hadisi da ilimin tafsiri da ilimin fiqh in ka shiga duk kasashen duniya malaman mu magabata da waɗanda suka rayu tare da mu waɗanda duk duniya ta amince da ilimin su da sunnar su da kokarin koyin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halaka din su da ilimi za ga cewa ga malamin ga ko mai ja masa baki in ka je halka ta ibnu isaimin ka je ka halka ta abin da za ga ga malamin ka je harami yanzu haka za ka gani ga malamin ga ko ɗalibin da yake jan baki ana fassara babu bambanci tsakanin aja hadisi ko aja alqur'ani duka duka duk duk abin abu ɗaya ne nassi ne dukkanin su wahayi ne idan har ka yadda cewa ajawa ibn usaymin ko ajawa ibn baz ko ajawa shaykhuna shaykhul abbad aja masa baki a sunan abi dawud ko a sunan nasa'i ko tirmidhi ya fassara me zai sa hana ka hana malam abubakar ya ja mun baki babu dalili saboda haka duk zafin kai ne irin waɗannan abubuwa ya kamata ɗalibai su ba da hankali su ba da himma akan abin da zai amfanar da su ba akan abin da zai zama kawai shiririta ne da shirme da neman kawo wani kata da wani tarnaki kata da wata kura ta ba gaira ba dalili بسم الله والله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن
an koma ayar baya
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعصون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نعم الله تعالى يتي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم muka ɗaure muka yi ɗauri ko muka ɗaure zukatan waɗannan yara waɗannan samari iz qamu yayin da suka tsaya faƙalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilahan ba za mu taɓa yadda mu kira wani abin bauta ba shi ba laqad qulna idan shatata zai zama idan har mun yi haka to mun faɗi maganar da take ta yi nisa da gaskiya ha'ula'i qaumuna waɗannan mutanenmu ne ittakhadhu min dunihi aliha sun riki wasu ababen bauta ba Allah ba laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin me zai hana ba za su kawo wata hujja bayyananniya akan bautar waɗannan abubuwa ba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wani mafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wa idza to tunda har kun kaurace musu wa ma ya'buduna illa Allah da abinda suke bautawa ba Allah ba fa'u ila al-kafi to ku taro ku je ku fake zuwa ga kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai shimfiɗa muku daga rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai tanadar muku abin da zai amfanar da ku cikin lamarinku waɗannan matasa kamar yadda muka faɗa a jiya muka ce wannan shine faifai na farko na kissar su kamar da ya zo cikin wannan sura waɗannan matasa Allah ta'ala ya ɗaura zuciyarsu ya cire tsoro daga zuciyarsu ya cire damuwa daga zuciyarsu ya cire kowace irin shakka da ainihin inda inda a cikin zuciyarsu wanda wannan shine zai sa zuciyarsu su takaraya ko abin nan jikinsu ya yi sanyi su kasa fitowa su faɗi gaskiya don haka sai Allah ta'ala ya ɗaura zuciyar ya sa musu ƙarfin zuciya ya ƙara musu imani iz qamuwa faqamu suka tsaya wace irin tsayuwa suka yi malamai sun yi sun fassara kalmar wato faɗar Allah faqamu wato tsayuwar da suka yi izkamu yayin da suka tsaya wannan tsayuwar da suka yi malamai sun fassara shi da fassara uku wasu suka ce sun tsaya gaban sarkin zamaninsu wanda yake azzalimi ne mai bautar wani Allah suka tsaya gabansa yayin da aka tattaro su aka kawo su gabansa domin an ga take-takensu suna so su bar bautar abin da ake bauta a garin da haka sai suka tsaya a gabansa suka faɗi wannan magana suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard tsayawa a gaban wani azalimi su yi irin wannan magana kewaye da su kuma duk mushrikai ne babu shakka yana buƙatar a ɗaure zuciyarsu a sa musu ƙarfin zuciya da ƙarfin hali shi yasa Allah ce wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu to wannan ɗaya daga cikin fassara kenan wasu malamai suka ce a'a sun tsaya a cikin jama'ar su ba wai a gaban sarki ba a gaban jama'a irin jama'a su taru su kuma su tsaya suna gaya musu cewa mu fa ba za mu ci gaba da bautawa abinda kuke bautawa ba mun gane cewa abin bauta guda ɗaya ne shine ubangijin sammai da ƙasa ba za mu taɓa yadda mu bauta ba wani abin bauta ba banda shi saboda ka tsayi wanda suka yi ba a gaban sarki ba ne gaban jama'a ne shi yasa a gaba aka ce ha'ula ya qaumuna waɗannan mutanenmu ne wato kamar suna nuna su to ga su waɗannan duk mutanenmu ne wasu suka ce a'a in kamo a nan ba sun tsaya a gaban mutane ba sun tsaya a gaban sarki ba ne a'a sun yi tsayuwar daka kamar da kace ta kama ilal amri idza azama alaihi yayin da ka sa abu a ranka ka tsaya kai tsayuwar daka wajen ka aikata shi wajen ka faɗi shi saboda ka kiyamun su anan ba gaban wani bane a'a yasu yasu ne amma sun kuduri abin aniyar su sun kuma ɗauki alkawarin babu ja da baya shi ne abin da aka kirawo da alkiyam a nan in kamo yayin da suka tsaya da ƙafafuwansu suka yi tsayuwar daka suka yi tsayuwar ba ja da baya faƙalu suka ce rabbuna rabbu samawati wal art ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa saboda haka a nan ba wai a gaban wasu mutane ba a gaban sarki suka yi ba kissar ashabul kafi ta zo a ruwayoyi daban-daban ta zo da sigogi daban-daban ta zo da fuskoki daban-daban amma galibinta galibin ruwayoyin ba su inganta ba galibin ruwayoyin da aka kawo ba su inganta ba ruwayar da na samu guda ɗaya wacce take da isnadi ingantacce zuwa abdullahi dan mas'ud wacce ita ce yanzu zan karanta mana a ciki za mu ga wasu abubuwan da su ƙara fito da ma'anonin ayoyin da za mu karanta wannan ruwaya ta abdullahi dan abdullahi dan abbas ibnu hajar ya kawo ta a cikin littafin sa tagliqut taliq yayin da imam bukhari ya kuncino wani bangaren ta a cikin littafin sa al-jami'u sahih a kitabut tafsir babin tafsir suratul kahfi to ya dan bincino wani abu daga cikin ita wannan ruwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda wannan ya sa ibnu ibnu Hajar al-Asqalani shi kuma ya shiga bincike domin ya gano wannan ruwaya da Imam al-Bukhari ya amfani da ita saboda haka sai ya same ta a cikin tafsirin Abd ibn Humayd wannan tafsirin babu shi yanzu yana cikin littafan da suka bace littafi ne na ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na farko a cikin tafsirin abdu ibn humayd da kuma tafsirin ibn abi hatim wanda shi an samu wani bangare na shi wannan tafsirin amma shi ma ba duka ba to sun ruwaito wannan ruwayar ta hanyar sufyan ibn husayn shi kuma daga ya'la ibn muslim daga sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu kaga wannan isnadi ne sahihi wannan isnadi ne ingantacce ba shi da matsala ibn abbas ya ce ga zauna ma'a muawiya ta gazwatul masif mun fita yaƙi tare da muawiya yaƙi a wani guri ya kira gazwatul masif a cikin fatul bari ya ce gazwatul ta'ifa famarru bil kafi allazi fihi ashabul kafi sai suka wuce daidai kogon da mutanen kogo suke ciki الذين ذكر الله في القرآن ودن الله تعالى يا أم بتشيسوا القرآن فقال معاوية أنا نسي معاوية رضي الله تعالى عنه يتي لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم إنما أبو منا أوفر ونن كوغو منيك أم غوات متاني ودن سماري فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس يتي ليس ذلك ليس ذلك لك باكد ونن إيكم باكد ونن دامر قد منع الله من ذلك خير منك قد منع الله من هو خير منك wanda ya fi kama waɗanda suka fi kama Allah ta'ala ya ce da zai leƙa su to da zai juya a cikin tsoro ya bada baya Allah ya ce lawit tala'ta alaihim da wallaita minhum firaran wa labuli'ta minhum ru'ba da za ka leƙa su kaga ayar tana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kai tsaye da za ka leƙa su lawallaita minhum firaran da ka juya baya a guje ka bar su wala mulaita minhum ru'ba da kuma an cika ka da tsoro to shi yasa Abdullahi dan Abbas yace an hana ma an nuna wannan ba zai yiwu ba ga wanda ya fika alkhairi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Muawiya yace la anta yi hatta alama ilmahum yace ni dai ba zan bagun nan ba sai na san labarin mutanen nan qala fa ba'atha nasan sai ya tura wasu mutane yace izhabu ku tafi fanzuru ku je ku duba mana falamma dakhalu al-kaf suna shiga wannan kogo ba'atha Allahu alaihim rihan sai Allah ya aiko musu wata iska fa akhrajatuhum ta fito da su a guje fa balaga zalika ibn Abbas sai labari ya ce wa dan Abbas cewa ga wasu can an tura su amma abu yaƙiwa sun fito da gudu fa an sha'a yuhaddithuhum anhum sai daga nan Abdullahi dan Abbas sai ya fara ba su labarin waɗannan waɗannan samari faƙala ya ce innahum kanu fi mamlakati malikin min hadhihi aljababira ce waɗannan samari sun taso a wata masarauta cikin masarautar irin waɗannan sarakuna azzalumai faja'alu ya'buduna hatta abadat al faja'alu ya'buduna al-awthan suka zan wato su waɗannan mutanen gari ko sarki da mutanensa suka zan suna bautar gumaka قال وهؤلاء الفتية بالمدينة ودنا سماري كمنا تكي وننقري فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة على غير مئات da suka ga bautar gumakan nan ba za ta kare ba su kuma sun fara gane cewa bautar gumakan ba ta da kyau sai suka fita ba tare da an san sun fita ba qala fa ja'ala ba'dhum yukhfi min ba'd sai kowa yake koyo kowa saboda kowa yana jin tsoron kowa tunda ba su san aqidar junansu ba لأنه لا يدري هذا على ما خرج هذا don wannan bai san me ya fito da wannan ba kowa bai san abin da ya fito da uwansa ba fa akhadha ba'dhum ala ba'd al-mawathiq an yukhbira ba'dhum ba'dan fa in ijtama'u ala shay'in wa illa kataba ba'dhum ala ba'd sai suka sai suka yi yarjejeniya to tunda kowa ba zai iya faɗa wa kowa abin da ya fito da shi ba da kuma inda ya nufa to me wa me wa juna mu daukar wa juna alkawari mu yi rantsuwa a tsakaninmu cewa kowa zai gaya wa kowa gaskiya kuma kowa zai koye kowa asirinsa za a rufa kowa asirinsa in na ji abin da kake kai zan rufa maka asiri kai ma in ka tuna za ka rufa min asiri fajtama'u ala kalimatin wahida da suka tashi kowa sai ya faɗi kalma ɗaya ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا kowa ya buɗe baki abin da zai faɗa sai suka fahimci to ashe ma da su ɗaya babu ma wani abin da ya raba su suka ce haula qaumun ittakhadhu min duni ya game da abin da suka rika ba da zan cewa suna bauta suna bautar guba kan bisa hujja in har akwai hujja da tace a bauta wa gunki to su kawo ta mana karara tunda mun guje musu fa'au ilal kafi to mu je mu fake a cikin kogo kaga wannan ba zai yi musu faɗe shi gaban sarki ba shi yasa waɗanda suka ce a gaban sarki ko a gaban jama'ar su suke wannan magana da aka zo wajen wa idza itazaltumuhu ma yabnuna min dunillah fa au ila al-kafi sai aka ga to ai ba zai yi a faɗe ta gaban sarki ba to dan ka faɗe ta gaban sarki shike dan ka faɗe da kake zaka gudu ka ce bari ka ga wa mutane cewa zan je in gudu ko yego kaza sai suka ce to ta yiwu a nan sun juya a junansu a raɗa suka kaya wa junansu yadda mutane ba su ji abin da suka faɗa ba duk da inda ba zai wannan su faɗe ta a fili kowa ya ji ba to amma an kan ɗauki wannan ruwa ta abdullahi dan abbas sai ka ga cewa kuma babu matsala ai tunda su ya su ne sun fita bayan gari shi yasa ma suka ce wa idza i'tazaltumuhu tunda har kun kaurace musu kun guje musu wa ma ya abuduna min dunillahi da abinda suke bauta ba Allah ba fa auzu ka fito mu je mu shiga kogo kaga sai su yaki ya tafi daidai ko qala fa hadha qawlul fityati to wannan magana ce ta su samarin fa fuqidu ibnu abbas yace sai aka neme su aka rasa su ina suke ina suke ba a gansu ba فجاء أهل, أهل هذا يطلبونه لا يدرون أين ذهب وجاء أهل هذا يطلبونه لا يدرون أين ذهب sai dangin kowane yaro daga cikin waɗannan yara sai zo da neman sa ba ku ga wani ba so su mu ma kuma muna neman wani ba mu gan shi ba Ha, mu ma ba mu ga wani ba don haka kowa bai san inda dan uwansa ya shiga ba fa talaba hum ahluhum la yadruna aina zahabu don haka iyalansu da dangin su duk suka yi neman su ba san inda suka shiga ba faru fi azalika ila al-malik sai aka kai wa sarki labari cewa matasa fa matasan nan abin nan guda bakwai an neme su an rasa to kaga a nan sarki ya san labarin su ba a kuma san da yasa suka ɓoye ba ba a san me yasa suka gudu ba kuma wannan ya nuna kamar yadda wasu ruwayoyin suka ce suna daga cikin 'ya'yan manya-manyan abin nan masu mulki a garin ‘ya'yan manya-manyan fadawan sarki ne shi ya sa ma aka ji aggawa sarki cewa ba a ga ‘ya'yan su wane da wane da wane ba to shi da ya ji haka sai ce da ya kunan da haula isha'anun ba da yau ciki waɗannan yara tun da har aka neme su ɓat suka ɓace to zai zama akwai babban labari dangane da sunan gaba kharaju wala yudra aina tawajjahu fi ghairi jinayatin sun fita ba a san ina suka nufa ba kuma ba wani laifi suka yi ba wala shi uri urafu ba a san ko komai akan su ba to kaga wanda ya nuna maganar su ba a gaban sarki suka yi ta ba in a gaban sarki suka yi ta ba a cewa kuma ba a san me suka yi ba fada'a bi nau'in min rasas sai ya ce to aka masa allo na na na na abin nan na dalma فكتب في أسماءهم يسا أكا ربط سونا ينسو قبادا وطراه في خزانته يجي فاشتكين بين تسكسا يأجي فذلك قول قول تبا قول الله تبارك وتعالى عبد الله بن عباس يتي wannan shine fadar Allah inna ashabal kafi war raqib kanu min ayatina ajaba yace war raqib huwa al-lawh alladhi katabu ko kutibu wato raqib shine allan da aka rubuta su to abin nan bukhari ya ɗauko wannan wannan ne daga cikin ruwaya iya wannan ya kiro قال فقال ابن عباس سي ابن عباس يتي والله لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم نعم يتي فانطلقوا حتى دخلوا الكهف سكا جي سكا شققوا فضرب الله على آذانهم فناموا سي الله يبقي كن وانسو يجي فعمسوا بچي سي سكا يبچي فقال ابن عباس ابن عباس يتي والله لا رنسي دا الله لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم دا رانا نهودوا وكان سدا دتا قونا سو وتو دا رانا تنا سامن جكين سو ددا سو قوني ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض بعدن كما أنا جد يا سو وتو دا أساماتا تشيني جكين سو دا دك سنربي فذلك قول الله تبارك وتعالى يتون شيني فنر الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه har zuwa inda Allah ce wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit da wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata shimal sannan yace summa inna zalika al-malik dhahaba wa ja'a malikun akhar fa kasara tilka al-awsan wa abada Allah wannan sarauta ko wannan sarki yazo ya gaba yayin sa ya tafi ko sarautar ta zo ta kare wata sarautar ta zo wani sarkin yazo wanda ya rika bautar Allah shi kadai ya kakkarya waɗannan gumakan da ake bautawa wa adala fi nas ya shiga yi wa mutane adalci kaga ya nuna wancan na farko zalunci yake yi fa ba'athahum Allah lima yurid sai Allah ya tashe su saboda abin da yake nufi da sa musu baccin har su yi bacci na wannan tsawon lokaci fa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su yace wa sashi kam labistu kwana nawa kuka yi anan qala ba'dhum sai sashin su yace yawman ai kwa yini ɗaya muka yi wa kala ba'dhum wani yace ba'dhu yawmin a ba mai ma yini guda ba kala ba'dhum akthar min zalika wani yace kai mun ma mai mun fa dade yafi yini ɗaya yafi yafi yafi abin nan rabin yini fa kala kabiruhum sai babban su yace la takhtalifu kar ku yi sabani fa innahu lam yakhtalif qaumun qat illa halaku babu mutanen da za su ta sabani a tsakaninsu face sun halaka قال سيتي فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف تيتو أبن دي في مهم منشي شيني ku aika ɗayanku da wannan kuɗi na azurfa ya shiga gari ya nemo muku abincin da ya fi kyau wal yatalaqqaf kuma yayi a hankali wala yushiranna bikum ahada kai ya sanar da wani labarin ku ko kai ya bari wani ya gane labarin ku bi azka ya'ni bi azka bi athhara ibnu abbas yace abinda ake nufi da azka ta'aman athhara wanda yafi tsarki innahum kanu yadhbahuna al-khanazir saboda a garin suna cin alhanzir suna cin alade don haka ya kula kai ya kawo abincin da aka sa alade a ciki qala faja ila al-madinati fara'a sharatan ankaraha yana shigowa gari sai ya ga tufafin garin da ba irin wanda ya saba gani ba tafiya ta yi tafiya tufafi sun canza ba irin na da ba da aka koma shekara ɗari ba irin wannan kayan da ɗinke-ɗinken namu da wani aiki a gaba da waye da waye duk da can ba ba su ake ba saboda haka wa bunyanan an karahu ya ga gine-ginen ma duk sun canza an yi komai an canza shi summa dana ila khabbazin to al'amarin ya sa shi da sai ya matsa kurin mai gurasa farama ilayhi bi dirham ya jefa masa wannan dirhami wannan kuɗi da yake rike da shi fa ankara al khabbazu dirham a mai gurasa sai ya ga wani kuɗi da bai san shi ba sai ya ce wannan kuɗin fa wa kanat darahimun ka kifafi ka kifafin raba'i a lokacin wancan sarkin kudinsu kamar kofatan wato girmansa kamar kofatan dan taguwa dan rakumi sauraka yanzu zamani ya ƙara ci gaba an ƙara rage girmansa sai ya jefa masa wani kamfacicin abu ya ce ga kudin nan cewa irin kudi ne wannan ƙalamin aina laka hazar dirham ina ka sa wannan dirhami kamfacici haka yace laqad wajadta kanzan ya kenan ka ka gano wasu kuɗi a ƙarƙashin ƙasa kenan in ji shi mai gurasa la tadullani ala hadha al-kanz aw la arfa annaka ila al-amir ka je mu je ka nuna mun inda wannan koyayyen kuɗi yake inda ka gano shi ramin da aka ka samu wannan kuɗi wato mu je da kai ka nuna mun in ma ka so ne ka bani ko kuma ba ka ba in kai ka ga sarki قال أتخوفنني بالأمير sai sai sai sai shi yace kana mun barazana da sarki ne saboda shi ma a girgiran sarauta ya taso ce da sarki kuma kake tsoratar da ni wa inni la dahqan al-amir ina cikin fadawan sarki kuma haka rika ba barazana zaka kai da gaban sarki fa qala man abuka yace to wai ubanka sai yace fulan aini dan gidan wani ne ya faɗi wani babban mai sarauta falam ya arifu mai gurasa ba zai san shi ba shekara ɗari uku da tara na zai san ya ce kai wani sarki kake magana ya ce manil malik wani sarki kake magana ya ce fulano sarki wane mai gurasa ji bai san shi ba to nan fa mutane suka taru ga wani mahaukaci waru faƙal alfata sai wannan saurayi ya ce makanakum antum ku ku tsaya a nan waje hatta adkhula ala ashabi ku banni ni in shiga la tahjumu alayhim kab ku shiga haka ku fada musu haka fa yabza'u minkum za su kura za su kurata dan sai da mun ce da kai fa yatalaqqaf wa la yashran bikum ahada ka ga yaje yayi aika aika gashi nan har an taho kama mu inna allaha qad aqbala bikum wa taba alaykum fa qalu allah la takhrujunna ilayna ce to su ba su sani ba gashi Allah ya kawo ku kuma ku yanzu tubabbu ne kun yi imani da Allah ba waɗancan mutane ba ne sai suka ce ka rantsi da Allah za ku fito in ka shiga ba za ku ba za ku dawowa ba sai ya ce da su insha Allah sai ya shiga falam yudura aina zahab daga lokacin aka rasa ina yake wa ummi alaihi bil makan suka rasa ma ina suke gurin ya bace musu tunda Allah ta'ala ya jefa tsoro a gurin da haka ba za su iya shiga gurin da suke ba fatalabu wa harasu wa lam yaqdiru ala dukhuli alaihim suka yi neman suka yi jira amma suka kasa shiga kuma saboda Allah ta'ala ya jefa tsoro a cikin kogon ba mai iya shiga kogon saboda haka suka haƙura faqala akrimu ikhwanakum sai suka ce to ayi musu a karrama su فنظروا في امرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا suka dubi al'amarin sai suka ce to me masallaci a inda suke faja'alu yusalluna alaihim suka zan suna musu addu'a wa yastaghfiruna lahum wa yad'una lahum suna musu addu'a suna nema musu gafara فذلك قول الله تعالى فلا تمار فيهم الا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا to wannan ita ce kissar da Abdullahi dan Abbas ya bayar na waɗannan matasa shi ne mafi ingancin mafi ingancin riwaya da aka samu ta waɗannan da na samu ta waɗannan samari a wannan riwaya ta abdullahi dan abbas saboda haka a ciki za mu ga wato alhafiz ibn hajar da ya kawo wannan abin nan din yace haza isnadun sahih wannan isnadi ne sahihi kuma tabbas haka yake isnadi sahihi ne to bisa ga wannan bayani na abdullahi dan abbas za mu fahimci cewa in kamu tsayawar da suka yi ba tsayawa ce gaban sarki ba kamar yadda ya fi shahara a gurin wasu malamai ba kuma tsayawa suka yi gaban mutane ba a'a ya junan su ne suka tsaya wannan tsayuwa tsayuwa ce ta tsayuwar daka cewa dukkan mu mun tsaya akan wannan kalma ba za mu sauya ba rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilahan ba za mu taba yadda mu kirawo wani ba Allah ba ba shi ba laqad qulna idan shatata in har mun yi haka to mun yi magana da ta kaucewa gaskiya shatatu shine abin da ya kaucewa gaskiya al-bu'du anil haqq a guje wa gaskiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa game da Annabi Dawud alaihi salam fahkum bainana bil haqqi wa la tushdid wa dina ila sawa'is sirat kai mana hukunci da gaskiya wa la tushdid kakka kauce wa gaskiya ka kalmar shabat ta zo وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا wato wawayen cikinmu suna faɗar magana da ta kauce wa gaskiya game da Allah to wannan shine hakikanin labarinsu kuma a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala shi ya fi kowa iya bada labarinsu shi yasa a farkon kissa ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq saboda akwai rikitaniya da yawa a dangane da labarinsu rikita rikita iri iri kowa ya faɗa abin da ya sani to Allah ta'ala ce mu za mu baka labarin su da gaskiya a wannan fadar haula ai qaumuna a babin fadar su da suka ci da Allah ta'ala ce iz qamu faqalu iz qamu faqalu ibnu atiya yana cewa wasu daga cikin sufaye sun rike wannan jumla iz qamu faqalu suka ce ashe za a iya tsayuwa ana zikiri ana tsalle tunda aka ce qamu faqalu to wannan za mu ga abin nan al-qurtubi qurtubi a cikin tafsirin sa jami'u ahkam al-qur'an al-jami' li ahkam al-qur'an yayi raddin wannan maganar da insha Allah za mu karanta ta gobe sannan ko mu ci gaba da sauran ayoyin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi